الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جرمى أولنا رانا ta biyu ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 lissafin nasara yan mishan yau muna biyu ga watan uku shekara ta 2025 idan ba kuma ta ba muna cikin suratul tauba bayan Allah sun ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu akwai alhaji ibrahim ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi amin Allah ka dukiyarsa albarka amin Allah ka yayansa albarka amin
akwai hajiya hafsa ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu saba'in hajiya hafsa Allah ya miki albarka Allah ya dukiyarki albarka in kina da miji Allah ya masa albarka idan akwai bukatar sa Allah ya bada mai albarka in kina da yaya Allah ya musu albarka idan babu su Allah ya baki masu albarka Hadiza Ahmad ta yi ko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin Hadiza Ahmad Allah ya saka miki alkhairi Allah ya miki albarka ya dukiyarki albarka Allah ya tsare ki da muguji da mugu gari da baka kaddara akwai halima abdullahi digi da zainab abubakar abdullahi da amina jibrin ali da khalil muhammad da shu'aibu abdulkadir da muhammad kabir zakari da fahad yarima abdulmumini da wasu bayan allah su biyu sun aiko wa marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma goma allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka Allah ka sa aljanna firdausa zama kuma da mu da su ranar tashin alkiyama mutanen masallaci an tara naira dubu goma sha bakwai da ɗari hudu Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai daina taimakon ku ba na'am akwai alhaji Adamu PA na'am Gombe karatu ya koma gida kenan mm babban PA babban wakili babban jakada sai mana ina san dalilin da yasa na faɗi haka kuma ban ce sai kowa ya gamsu ba ni dai na gamsu ni ma haka ya yi kowa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa albarka ka yi zuriyarsa albarka gudunmuwa da aka tara wa marayu a yau naira dubu ɗari biyar da ashirin da bakwai da naira ɗari hudu Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi amin ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai taimake ku Allah zai yaye mana musifa da bala'i da muke fama da shi a wannan ƙasa insha Allah kar mu gaji mai tayi za mu ga taimakon Allah account number na marayu 000 455 3753 zan maimaita 000 455 3753 banki jais bank account name Jibius Opens and Less Privilege Foundation Abuja Allah ya saka wa kowa da alkhairi a duk ayyukan da muke yi a watan Ramadan ba aikin da nake hangen in Allah ya taimake mu ta nan zamu samu aljannar kamar hidima wa marayu insha in Allah ya da sauran aikace aikace za su ƙara mana daraja ne a aljanna amma da inda annan muka fi tsamanin Allah ya bada ladar ya bada aljannar wannan hidima da muke yi wa marayu Allah yana so ya ga ana taimakon maraya mm Allah ka ba mu ikon ci gaba da taimakon marayu ya rayuwar mu amin na'am ana rama ina maka kwana
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم malamai kullum su da fitila a cikin al'umma malamai a kowace al'umma da Allah ya halitta a bayan ƙasa malamai su da fitila a cikin al'ummar malamai su ne kamar ruwa idan najasa ta taba tufafi ya za a yi sai a nemo ruwa malamai kenan sai a wanke to amma idan najasa ta taba ruwan to shi kuma ruwan idan ana so a wanke shi me za a nemo babu abin da za a nemo sai dai a zuba wannan shi zai nuna maka matsayin malamai a cikin mai al'umma gyaruwarsu ita ke gyara al'umma idan suka lalace al'umma ba ta da zabi dole ta lalace Allah ka gafarta mana amin sai Allah yake ba mu labarin halin da malaman Yahudawa da malaman Nasara suka shiga domin malaman wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsantsan gemu dan wanka ya kama da wuta kai sai kai gaga sai ka shafa wa naka ruwa inji malam Bahaushe Allah ya tuhumi malaman Yahudu da malaman Nasara tuhuma iri daban-daban a Qur'ani mai girma ya musu manya-manyan tuhumomi a cikin ayoyi guda uku ah aya ta farko ita ce ayar da Allah rama ya karanta mana a halin yanzu ah
Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa da suka imani inna kaseeran min al-ahbari lalle da yawa daga cikin malaman yahudawa ahbar jami'i ne na wato rahib
re- ah, abin nan jam'i ne na ahbar idan guda ɗaya ba
hebrew hebru za a ce ko habru
da ɗaya ne
hebru ko habru a larabci duk wanda ka faɗa yi daidai in ka ce hebru da kisra ya yi daidai in ka ce hebru da fata ya yi mai yayi daidai ruhban jam'i ne na rahib jam'i ne na me rahib rahib su ahbar wato sun yi ilimi manya-manyan limaman yahudawa kenan sun karanta a taura sun santa from cover to cover amma sai tsaye da iya shege su kuma wato ruhban malaman nasara su ba ilimi suke da shi ba amma suna da ƙoƙarin bauta suna da ƙoƙarin bauta bauta za ka samu mutum ya tare a ikkilisiyarsa ba abin da yake sai abin da shi ya dauka a matsayin bauta to waɗannan jinsi guda biyu sai Allah ya musu tuhuma a wannan aya amma Allah bai musu gudun gora ba bai ce gaba ɗayansu ba sai ce inda kasiran min al-ahbari wal ruhban Hmm.
da yawa daga cikin ahbar da ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil iya ta farko da suka fara kawowa shine sun kirkiro da barbaru na cin kudin mutane ba ta hanyar gaskiya ba dai da zasu su damfari mabiyan su sai da zasu shine la yakuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane wato ba ta hanyar gaskiya ba cin dukiyar mutane kuma ba ta hanyar gaskiya ba abu ne da Allah madaukakin sarki ya haramta Qur'ani ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل
آية لن تجني
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم to تعلمون akwai mai kama da ita a cikin suratul nisa'i نعم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا يا أيها الذين أموالكم بالباطل إلا أن la ta'kulu amwalakum bainakum
ولا تأكل أقول يا أيها الذين آمنوا لأن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم yayi gagara ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Allahu akbar الله أكبر
Allah madaukakin sarki ya haramta cin dukiyar mutane da banna ba ta hanyar gaskiya ba
Gangaren?
shi yasa ayar farko Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum Masha Allah.
bil batil kada ku kuskura ku rinka cin dukiyar junan ku ta hanyar bana ji Allah ko ta hanyar amfani da kotu ko ta hanyar rashawa ko ta hanyar alƙalai ko ta ma wace irin hanya ce a ɗaya ayar kuma sai Allah ya ce ya fura da suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar ku a tsakanin ku ta hanyar cuta illa an takuna tijaratan عن ترى an taradun minkum in kudi kake so ba cewa ka ci dukiyar mutane ba Allah ya ce tafi kasuwa kai business kai kasuwanci tare da yan uwanka bisa amincewa ka yarda na yarda mai kasuwanci duk ribar da ka samu ko na samu halal malak a shafar bai so lafiya amma ka kirkiro dabara da za ka rinka cin dukiyar jama'a ta hanyar barna Allah madaukakin sarki bai da wannan ba wannan general umarni ne da ya shafi kowa da kowa ya shafi malamai ya shafi jahilai ya shafi sarakuna ya shafi talakawa ya shafi yan boko ya shafi ma'aikata ya shafi mata ya shafi maza ya shafi yara ya shafi manya ya shafi tsofaffi ya shafi yan birni ya shafi yan ƙauye ya shafi kowa da kowa babu wanda bai to amma irin wannan umarnin ya fi tsanani akan waɗanda su ne jagororin al'umma su wane ne jagororin al'umma su ne malamai malami kana so ka ji daɗi ba hana ka ba kana so ka hau mota mai kyau ba hana ka ba kana so ka sa riga mai kyau ba hana ka ba amma samu kasuwancin da za ka yi je kai kasuwa na'am ba wai ana encourage din malamai duk tafi kasuwa bane in malamai duka suka tafi kasuwa wa zai tsara addini in malamai duka suka tafi kasuwa wa zai gane musulunci babu wanda zai gane shi ah idan malamai wannan ya bude shago a gari kaza ya kasa ya tsare wannan ya bude a wuri kaza ya kasa ya tsare wannan ya bude wuri kaza ya kasa ya tsare lissafin riba da lissafin faduwa wannan ya dausa a nace wannan ya dausa ya tafi suwa za su yi bincike akan shari'ar musulunci su rika karantar da ita a tsare ta za a samu rauni suwa za su yi mana gadin qur'ani yadda za a kiyaye harufansa da wasu lansa sama da ƙasa akwai waɗanda sun kiyaye komai kankanta kuskure za su gano su gyara idan su ma sun zama irin ka sun nutse a kasuwa ana neman kuɗi waye zai zo ya mana wannan ƙarshe addini zai me addini zai lalace wannan ne dalilin da yasa malamai ana so su yi kasuwa su sana'a amma wacce ba za ta hana su da'awa ba wacce ba za ta hana su karantarwa ba idan za ta hana su da'awa ta hana su karantarwa to baya aka ci ba gaba aka ci ba wannan ne dalilin da yasa mutanen annabi nuhu a lokacin da suka zo suka ga annabi nuhu yana kiran jirgin ruwa ba su san Allah ne ba shi umarni ba sun dauka ya gaji da harkar wa'azi ne ya gaba inda za ta kai shi ya dawo ya nemi sana'a ya koma kafinta wa yasna'u al-fulka wa kullama marra alayhi malawun min wa yasna'u al-fulka wa kullama marra alayhi malawun min qawmihi sakhiru min قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله يشوى يشرع الفرقة النبي نوح سينا كينا وانا جرجر روا وكلما مر عليه ملأ من قومه duk lokacin da wani gungu da mutane cikin jama'a ta kafirai suka zo za su wuce idan sun shi yana da gudumarsa da kusa yana fafatawa da zarto ana yanka katako ana hada wannan da wannan ana bugawa sakiru bin sai su fara masa izgiri sai su kalkare dariya duhu barka da aiki to yanzu kai ashe da ma ka iya sana'a irin wannan ka je kana bata kanka lokaci kana wa'azi da wanda har ka karge da yanzu Allah ka dai sace gaban da ka samu shi annabi nuhu ya san izgiri suke mashi ya san rashin mutunci ne ya san rashin kunya ne yanzu suna gwada masa sana'arsa ta kafintanci ta fi da'awa da isar da sakon Allah da yake yi sai dai kai kalle su kala yace in taskaru minna in yau ku yi mana izgili to ku jira fa inna naskaru minkum akwai wata rana tana zuwa da mu ma za mu muku izgili kama taskaru na kamar da kuke mana izgili a halin yanzu kenan duk wani matsayin da malami zai samu amma a sanadiyar matsayin ya daina da'awa ya daina wa'azi ya daina karantarwa ba riba aka ci ba a tara aka yi ko uwar kuɗi ba a maida ba balle a samu riba Allah ka gafarta mana amma wannan ba hujja ba ne ga malami ya zama bai da aiki yi kuma ya ɗora wa kansa sai ya karya da addajaja albashawiya الدجاجة على الفهم da rana sai ya samu bandi laham ya hada da asir burtudal da asir ananas da asir magargar a sai kai hakura da rayuwarka gurgurun abinda Allah madaukakin sarki ya baka amma idan kana da hanyar da zaka yi to wannan ba laifi bane ba menene ba ba laifi bane sannan wannan bayanan wani haramun ne al'umma ta taimaki malamanta ba duk al'ummar da ta ban malamanta cikin wahala cikin tozarci to wannan al'umma ta gama lalacewa abu ne mai kyau ku taimaki malumanku a ga malumanku da kima a ga malumanku da daraja idan an gansu a cikin ku a gansu masu mutunci bisa ra'ayinku da yaddanku da raɗin kanku ba tare da malamin da ya kirkiro wata dabara da zai cuce ku ya ci kuɗin ku ba ba sai ku gane bambanci tsakanin wannan abu guda biyu na'am ita wannan ɗabi'a ce sai malamai suka ce a tarihin duniya duka in ka zagaya duk al'umma da ta ban malamanta ba ta taimakon ta to malaman za su kirkiro hanyoyin da za su taimake kansu ƙa'idar kenan yau ba shi ne malami ba ya fi ka wayo shi ya tsaya tsare addini kai ka samu kuɗi shi bai maka rowa ba ya karantar da kai ya karantar da matarka ya karantar da 'ya'yanka a in nan kai mutu ya bar sallar jana'iza amma kai kuma babu ruwanka da taimakon shi shi ya karantar da kai yadda ake layya da ragon da ya kamata a yanka da wanda bai halatta a yanka ba duk ya gama da shi akan layya kuma shi ba zai layyar ba bai da halin da zai sai kai ba za ka ba shi rago ba da Allah ka nemi a zauna lafiya baka nemi a zauna lafiya ba shi yasa kaga tun a farko aka fara irin wannan kirkire-kirkiren ba dai kawo ɗanka yana karatu ba eh to idan ya kai alamta da kai ba sai an kawo burin shinkafa sadaka da zakara mai shekara daya idan ya wuce ya kai sabbi burin shinkafa uku da kaji guda biyu in ya kai amma in ya kai kuduhiya
ayyani da kyau akwai sadakar litinin akwai ta laraba akwai ta juma'a sai
me yasa ba mai taimakon shi tana aka kirkiro rubutun sha
karni sai a ce a rubuta maka suratu yusufa maganin farin jini har da wani hatimi hatimi annabi yusuf ba fa sai ya rubuta ba malamin ai ba kai za ka kawo Allah ka wanke ba ko sai ya wanke za ka kawo maka ha wallahi bai da lokaci ba zai rubuta ba da lokacin karɓa sai da ibro a kwanan sha sai da ta wada sai da tiltila sai ya gaura ya gaura in ya baki baki kai ka ba ka samu suratul suba ba a kawo maka ka tsirka karo da zigi a cikin ka
karamakalla akwai wani malami na da ya taba yana aike nan kai wata mata rubutun sha sai ta dade bata ba da sadaka ba sai ce to yanzu zan dinga rubuta mata amma ba ma malami na Sulaiman ba ba shi ba yace yanzu karka rubuta mata qaruna wa hamana wa qaruna qaruna wa hamana wa fir'auna to ni kuma da na ji haka sai na ga rubutun ma ai bai da amfani garan ɗari ƙarfiya ya tawadar kawai ya fi min sauƙi da a ce rubuta suna wannan manyan arna
wannan ba shahida shahidu bi ra'aliha su ana raba kami a gada suna ana cikin umar bai ta almajirataka da darni wai kaji ana ta mata rubutu ba ta kawo sai aka ce to alƙa rubuta mata wa ƙaruna wa haba da wa firawuna duk da ba ta kawo sadaka to shi ko da ya rubuta ya rubuta su da wayan gigima gigima an ran to ai abi sauki tunda dai abin da ake bukata ro ya dai baki baki ya dan tsiyaya ta wanda a cike gora kawai kai wata ahuda
malamin ya rasu Allah ya fi masa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya rasu akan sunna abinda wannan yake gura mana shine duk sanda ba a taimaki malamai ba malamai sai sun kirkiro mai hayi za su taimaki kansu Allah zan ga muku yadda ake yi to sai Allah yake magana da malaman Yahudawa yace da yawa daga cikin malaman Yahudu da Nasara suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna kuma suna tare su su hana su musulunta su tare su daga hanyar Allah Allah ka gafarta mana amin
idan ka kalla har yanzu haka ne su wa suka tara dukiya aiwa yanzu dukiya malaman yahudu da malaman mai da malaman nasara zo nan Najeriya zagaya hade zagaya hade je ka ga meye abinda fastoci da rabar rabar suka mallaka a Najeriya je ka duba gani kai da kake yi mahaukaci wai kana kana cin ziyarta wai malamin ka ya sa riga mai kyau wata babban riga da ya sako zagaya ga abin da suke wallahi ana cikin rigimar corona rigimar me corona corona kamin ta kare na san fason da ya sai sabbin jirgin sama na shiga tingal guda biyu ana corona jiragen sama tingal na shiga guda biyu ba wata babbar coci a Najeriya yanzu da faston bai da jirgin sama na shiga babu ita babu ita je kanan Abuja airport dab da magariba ka je bangaren private jet private jet wallahi zaka dauka kasuwar sai da tumaki ne ka je an daura tumaki a kasuwar private jet ne a iya kallon ka gabar da yamma kudu da arewa su ne a zube a wurin wallahi ba da malami ko kwana daya ne ko kwana daya babu babu shi
ذلك مبلغهم من العلم
akwai wani abokina a kaduna yake mutumin kirki ne yana yin harka ta private jet sai yana so ya rage yawan jiragen saman da yake da su ya bude bangaren sabisin da jiragen sama don ya fahimci ita ce sabuwar kasuwar da za ta karbu saboda masu jiragen sama sun yi yawa a Najeriya yanzu yanzu jiragen sama da kasan kana neman kafiri a irinmu haka suke a Najeriya yawa irinmu kana neman kafiri a irinmu kalalu ba za ka samu saboda haka sai fit da wasu daga cikin jiragen sa zai sayar sai wasu suka zo za su saya shi yake gama baki da baki suka ce nawa ne kudin jirgin sa ya fada suka ce suna da kudi da za su biya wata coci ce za ta saya me za ku suka ce za mu saya wa faston mu ne bai kamata yana yawa a jiragen haya ba wanda zubar da mutunci ikkilisiya ne saboda ka za mu saya masa jirgin sama duk inda zai je jirgin saman sa ne na church da cabin crew nashi da pilot nashi duk inda zai je duniya kama hanya ya ci sai suka ce amma jirgin da muke bukata jirgin da idan muka sha mai daga nan za mu tafi ba tare ba mun tsaya ba don stop mun iya sauka a america sai ce to ni jiragen da nake da su zan sayar muku babu wanda za ku tashi daga nan ba za ku tsaya ku sha mai ba sai kun sauka america kowanne sai kun tsaya a hanya kun sha mai sau daya in ta ingila za ku bi kun zo london ku tsaya ku sha mai sannan ku wuce idan za ku bi ta germany idan kuka zo hamburg ko wani gari cikin manyan garuruwan kasar sai ku tsaya ku yi mai ku sha mai kuci idan za ku bi ta italy in kuka je frankfurt ko wani mai kama da haka ku tsaya ku sha mai in za ku bi ta faransa ku tsaya a paris in za ku bi ta netherlands ku tsaya a amsterdam za ku tsaya wuri ɗaya ku sha mai sannan ku sa america sai ce musu amma kun san ya ake sabisin din jirgin sama da lura da shi suka ce ba sani ba su kudin kawai suka tara sai ce ta ku je ku samu ƙwararru kwanzantar su ba ku shawara su yi gaidin naku sannan ku zo sai ga irin jirgin da ya kamata a zaba mu to sun tafi kamin su dawo yake min wannan labarin suna da kuɗi ƙasa za su saya wa fasto ɗinsu jirgin sama da zai yawo orisin jago wanda shugaban tsohon shugaban kan haka ne wanda aka taba samun wasu guri a South Africa ne ko ina ne wasu daloli a cikin me a cikin jirgin sa na'am da aka zo fira da shi yayi man da kirin wannan jirgin jirgi da biliyoyi da suka wuce hankali abin da ya faɗa ce shi bai ma san suwa suka saya mishi ba ya ce an dai ba shi labari cewa akwai wasu membobi a cocinsa suna mitin za su siya mata jirgin sama suna ganin wahalar da yake sha in zai je ingila ko amerika ko zai je italy zai je rome ko zai je wani wuri sai ya bi jirgin sama fasinja suka ga bai kamata kamar shi yana yin wannan ba sun taɓa gayyatar matarsa an yi mitin ɗin sau ɗaya tare da ita a nan da yake jin labari shi ne sai dai kawai ranar birthday din shi da aka zo aka masa happy birthday to you sai aka dauko ci na jirgin sama aka ce ga kyautar da coci ta yi maka na murnar ranar haihuwar ka ba fa wata duniya ke wannan ba na Najeriya da ake ta ai da ake ta Najeriya a nan Najeriya ake ta amma saboda yadda aka wanke kwakwalen musulmai har yanzu tunaninsu shi ne maluman su ne suke da shi mai suka samu wancan department din ko labarin ba za ka ji ba kun san me ja wannan bakar hasara da ke tsakanin al'ummar bakar me bakar hasara yanzu yau da za mu ga limami wani wannan masallaci ya zo da wata rusheshiyar mota ta miliyan 120 to in ba sa aka masallacin da sai kamar zai kama da wuta ɗan kwamiti su za su fara su digi ɗan kwamiti za su fara shafi layin da ya yi bincike dama an faɗa mana cewa an ga liman hanyar bila amma ba ta yi da zai je ba ko a ce an gashi kusa da ofishin wuke wuke ne ko menene suna shi minista abuja mai suna shi wuke to an gashi can waje kusa da wuke daga na masallaci ya rikici Allah ka gafarta mana amin ya ku bayin Allah ku san kima da darajar malumin wannan hasana ita take ɗiban maluma da Allah ya rufa wani asiri kawai sai wani ya fusata kawai sai wani tsoho ya gigice ba da ya rikita al'umma in kun yi shiru ya yi da al'umma in kun yi magana ce ba maganin rawaninsa da furfuransa da alken basa to ya za ku yi shi ko zuciya ta bushe har tana ta riga ta ratsa shi ba zai iya tuba ba to ya za ku da shi akwai ran da za mu yi magana Allah kar goda mana rana wannan ita ce tuhuma ta farko da Allah ya wa Yahudu da Nasara cin dukiyar mutane da banna cin dukiyar mutane da me da banna da banna abu na biyu da Allah ya zargi malaman Yahudawa da Nasara shine shar'anta wa mutanen su addini kirkiro musu bid'o'i su maida musu su shari'a su halatta musu abin da yake halal su haramta musu abin da yake haram wato su halatta musu abin da yake haram su haramta musu abin da yake halal shine inda Allah ya ce itakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله yake take zuwa habarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah yahudawa da nasara sun rike malaman su da limaman su a matsayin rabbu rabbu abun bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki Ali bin Hatim da ji annabi ya karanta wannan aya yayi addinin kiristanci sai ce ya rasulullahi lasna na abudu ba mu bauta wa malaman mu da limaman mu ba ni dai ban taɓa yi wa fassara su jana ba sai annabi ce ah ba sa halatta muku haramun shi kenan ku yadda haramun ta zama halal yace wannan suna yi ba sa haramta muku halal shi ke ku da halal ɗin ta zama haram ya ce wannan ma suna yi manzo Allah ce fatilka ibadatu to wannan shine ibadata su kenan wannan maluma wannan al'umma su yi takatsantsan kar su kirkirowa al'umma bidiyoyi su haramta musu haramun su halalta musu haramun su haramta musu halal su mai da kansu kamar su ne masu yin shari'a wanda wannan shine abin da addinin bid'a ya gido akan shi shi yasa idan yan bid'a suna magana akan bid'a su zaka yi mamaki ka ji su bid'a har da wasu sunnoni sunnoni da wasu mustahabba mustahabbai bid'a take da su Allah ka tsare mu amin Allah ka gafarta mana amin laifi na uku da Qur'ani ya tuhumi malaman Yahudawa da malaman Nasara shine a cikin suratul Maida Allah yace wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus suht labi'sa ma kanu ya'malun لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Allah ya ce wata raka fi zamin mu za ka ga da yawa daga cikin Yahudu da Nasara yusari'una fil ismi suna gaugawa wajen aukawa cikin zunubi wal udwani da tsallake iyaka wa aklihim suhud da cin rashawa wannan abu ne da yahudawa sun shahara kansa saboda tsabar cin rashawa da cin riba na yahudawa su suka fara kirkiro bankin riba a duniya su suka fara kirkiro shi na'am yau har ga ya mamaye duniya gaba daya yanzu ne muke ta kokari ya zamu kwaci kanmu Allah ka nuna mana sanda zamu kwaci kanmu gaba daya Allah ya ce tun da abin da suka sace suna aikatawa to amma me ya jawo har suka lalace suka fada cikin zunubi suka fada cikin tsallake iyaka suka ketare iyakar da ubangiji ya shata musu suka shiga cin rashawa da cin riba sai Allah kamin ya zarge su yace laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru me ya hana malaman su da limaman su su hana su an qaulihimul isma da fadin magana ta zunubi
na'am wa aklihim usud da cin rashawa da suke yi kenan akwai wasu da suke sakaci da aikin su su ne malamai ba su tsaya sun karantar da su ba ba su tsaya sun musu wa'azi ba ba su tsaya sun ilmantar da su ba da sun ilmantar da su wataƙila da an samu sauƙi wannan ita ce tuhuma ta uku da Allah ya yi wa malaman Yahudawa domin kada malaman musulunci su fada cikin wannan me wanda yake nufi shi ne ba da musulunci ku zama su tsayawa ku gaya wa mutane gaskiya ko suna so ko ba sa so abin da kuka san shi ne gaskiya daga littafin Allah ku gaya musu malamai kashi biyu ne akwai malam fada akwai malami a fada ba sani ba kwa gane su malam fada da malami a fada kuskure ne a gaba da mai gidan gwamnati ba kuskure ba ne ba kuskure ba ne kuskure ne a gaba da mai abila ba kuskure ba ne kuskure ne a gaba da mai a wata fadar gwamnati ba kuskure ba ne yau saboda yanayin tunani da yadda aka cusawa mutane sa ido kan maluma gari ake da an ga malami a ko wani gidan gwamnati ko tare da wani gwamna ko tare da wani minista ko tare da wani babban mutum to shi ke da wani malami kawai ɗan duniya ne ɗan mene ne ɗan duniya ne amma malamin da zai makare a masallacinsa ya san ɗan siyasar da zai zaga da da da kawo masa kunshi har gida ya tura ƙarƙashin gado shi wannan malamin Allah ne tunda bai je an ganshi ba ko gara karatu yanzu akwai malaman da suna da basu da aiki babban babban shagon su shine membarin su na juma'a yau an tashi an samu babba za a zaga balle a sa wani baban ya aikata wani kuskure da za a iya bata shi da shi a cikin al'umma shi kuma dama criminal ne ta hanyar banna tara dukiyar idan aka yi raga-raga da shi wace gari sai ga an turo kwamiti ai wane ne ya turo ma ce to a shiga daga ciki ya ce bai san me ya haɗa ku ba kuma wallahi babu inda ka ji an kunna wa'azi a wayarsa to wa'azin shi ne Allah gabar sabal to amma kuma sai ji wannan abu ya faru mai maimakon a tuntube shi a je da abin yake sai da hukar za a masallaci yanzu ya ce baya kasa amma zai dawo in ya dawo za a gaida za a zauna amma aka raba kalla ga wannan a siya wa ɗalibai abin da ya sauƙaƙa masha Allah tabarakallah to shi wanda malamin Allah ne saboda bai ji an gan shi ba kuma da wanda yake wutar ɗalibansa ɗaliban kuwa duka sun gamsu da wanda zai wudare su amma da za ka ga harkar da yake yi kawo da mai nuna inkom ɗinsa kai ka san ƙarya ne kai ka san me kai ka san ƙarya ne ka san ba gaskiya ce laifi da wani ya taimake shi ba laifi ba ne laifi da wani ya siya masa ba laifi bane amma kar ya zama mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi za a yi amfani domin a zunguru su kuma yan siyasar malaman da ba su hau sun taba su ba to sai dai yunwa ta kashe su suna ta suna harkokin su har malaman sun gane in kana so ka gurgura to ka kayari lamar ya lalace ko bai lalace ba ko yan uwa lalace
ba laifi ne a ga malami a gidan gwamnati ba laifi bane menene laifi shine me ya kai shi ko me yake yi a wuri shi zai yi nuna an yi laifi ko ba ne ba ko ba laifi shi malam fada shi ne malamin da yake tare da mai mulki amma bai iya gawa mai mulkin gaskiya a malami in kana tare da gwamnati ana son ka gaya mata gaskiya a ina za ka gaya mata gaskiya masallaci ba a masallaci akan mimbarin ka ba kana da damar da zaka je ka zauna da gwamna kana da damar da zaka je ga shugaban kasa kana da damar da zaka je ga minista ka zauna da shi ka bai wa'azi to baya halatta ka ce akan mimbari zaka huce haushi ka ci kasuwa gaban talakawa da shi sai ka je ka zauna da shi ka masa wa'azi yayi aiki da wa'azin bai aiki da wa'azin ba shi da Allah Allah ya ga cewa kai kan ka sauka da ka wallahi duk mai mulkin da Allah ya hada mu da shi idan ka gaba mu ga masa gaskiya ba mu san gaskiyar ba ce matakar mun san da sai mu ga mishi na'am
yayi aiki da ita bai aiki da ita ba da ya riga shi mu da mun sauke mai mun sauke nauyin da Allah ya dora mana wannan shi ne ake cewa malami a fada malamin da idan ya je wajen mai mulki zai ga mai mulki gaskiya amma malamin da iya je ga mai mulki ba zai mai wa'azi ba zai ga mai gaskiya ba bukatun ta kawai zai ga masa rankar da har yanzu a gidan laka nake har yanzu a ghetto area nake rankar da banda motar kwarai gobe ka dawo rankar da banda kaza banda kaza jibi ka dawo rankar da auren yata ya taso gata ka dawo rankar da matata citta Allah ya kwashe maka albarka me amfanin rayuwarka me amfanin alaka ka da gwamnati malam fada bai gaya wa mai mulki gaskiya in yana magana da mai mulki zai ga ta ina bakin mai mulki ya karkata ne duk inda bakin mai mulki ya karkata sai ce to ranka ne da ba ta nan Allah ya ce a tobar da yawo shi wannan malamin da wuya in ba sai ka ganshi a wata jahannama ran tashi alkiyama Allah ka gafarta mana wannan shine malam fada wannan shine mai malami a fada Allah ka raba mu da zama malam fada sai Allah ya ce wallazina yakrizuna dhahaba wal fidda wanda suke taskanta zinariya da azurfa wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa ciyar da ita a cikin hanyar Allah Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim kai musu albishir da wata irin azaba mai radadi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaushe ya da rama يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ماذا ترسو هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ولن تبقى خسكة الزينار يا الأذرفة باسا في الزكاة باسا بعد حج انت تو أقول أنا تنزوها shine yawma yuhma alaiha wannan azurfar da wannan zinariyar Allah zai ce an narka ta a wutar jahannama idan aka narka ta ta sha wuta ta sha wuta za ta narke ta zama wani dagwalo mai kauri Allah ce fatuwa bi hajibahu wa julubuhu wa zuhuruhu eh kai ka tara yake wajen kusa mala'iku ya kuma salala sai a riga ɗaibo wannan narkakkiyar zinariya da wannan narkakkiyar azurfa mai ɗauke da wannan zafi na bala'i sai a riga shafa musu ana musu lalas a fuskarsu ana musu lalas a kuyaɓu gefansu ana musu lalas a bayansu abinda za a musu kina a ranar tashin alƙiyama sai a ce da su ha za ma ka rasu li an fusiku wannan shi ne abin da kuka taskance wa kawunanku fa zuƙu ma kuntum take da zura ko daddane bala'in abin da kuka tantance kuna tantancewa insha Allah na'am anan dai malamai aka samu mazhabobi guda biyu zuwa mazhaba uku mazhaba ta farko ita ce mazhabar su Abu Zarr al-Ghifari shi Abu Zarr al-Ghifari a mazhabarsa idan ka samu abin da zaka ci yau a ci a koshi da rana da dare lahiya karoyi to sauran ka ba da sadaka ka jira Allah kai mu gobe ba za ka ce a bari aje wannan saboda jibi da gata ba ba wanda ya ake ka jibi da gata ta waye ta Allah ce ba da ya samu abin da za a ciyo ba an samu breakfast an samu lunch an samu dina an kama buhun shinkafa uku aka fasa daya aka ɗari mudu uku zai isa abincin safe da rana da dare to sauran buhu biyun nan da wannan wanda aka fasa a kwashe a je a kai wa makwabta a raba musu kai kuma ka jira gobe Allah ya kawo wata kai wanda masabar kamar ta yi zafi sosai da Allah waye yake kan wannan masabar ina ga nuna gaishe kuna da gaskiya ni ma ba na kan wannan masabar ban saba Allah rama da ina kai amana na tsabar Allah rama ya ce ya taba da masabar amma ya sauka amma idan kai aka ba laifi bane shi a wajen abu zarar gifari aka ce wallazi da yake zuna ka taskance duk abin da ba za ka bai bai cikin bukata ka taiwa ai ajewa kai dan gobe to ka shiga cikin wallazi da yake zuna zahaba wani tabbata ka taskance shi yasa tun a wancan lokacin aka samu sabani fahimta tsakanin sa da Usaid da Usman saboda ba ka su fahimci ayar mazhaba ta biyu والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله shine wanda ya tara dukiya mai yawa amma baya fidda zakka baya fidda ciyarwa ta rawayi to shine wanda za a yi wa azaba ranar tashin kiyama kenan ba ka tara da yake da matsala ba ko nawa ka tara ka cire masa mai zakka bayan haka talakawa da ‘yan uwa da dangi da abokan zumunta su ba a ‘yan masu su ba yi ne a ‘yan musu idan kai wannan to abinda ka aje ba za a kira shi kanzu ba za a kira shi kanzu ba ba ka fada ciwon da zai yake zuwa zahabawar fidda ba mazhaba ta uku shi ne wanda ya cire zaka ta wajibi da ciyarwa ta wajibi amma bai ta tsawaye ba zaka ya cire matansa wajibi ne ciyar da su ko ya ciyar da su ƴaƴansa ƙanana wajibi ne mai ya ciyar da su ya ciyar da su iyayensa talakawa wajibi ne mai ya ciyar da su ya ciyar da su dangi na zumunta da suka shiga halika ga duka yi wajibi ne ya taimake su ya taimake su ya yi da wannan aikata aikata amma da za ku gina masallaci babu abin da ya shafe shi za ku gina islamiyya babu abin da ya shafe shi shin shi ba za a fashi da asarar ladar da ya ne kawai ko yana cikin wadanda za a yi wadalar da wannan dukiyar tasu da wuta ranar tashin alkiyama malamin ka ce a tun da dai ya sauke abin da ya zama wajibi a kan shi shi ba baya cikin waɗanda za a yi walalar to a ba fahimta wacce tafi daɗi shi ne wannan ƙauri na mai na tsakiya Allah ka ba mu ikon ciyarwa ta wajibi da ciyarwa ta kaɗauri kuma ita wannan ba ana magana sai ka tara dukiya ba ne a yadda wani ke gaba da kai arziki kai ma kana gaba da wa da wani wanda kake gaba da shi ne dan abin da zaka yi gutsarawa ka gutsara ka bashi amma wallahi ku shaida duk wanda Allah ya ba dukiya yake cire zakka babban musifa da al'umma take ciki wallahi da masu dukiya a cikin musulmai za su cire zakkar dukiyar su kamar yadda Allah ya ce su raba kamar yadda Allah ya ce da Allah ya kori talauci daga cikin al'ummar da wanda dukiyar zakata su talaka da bai da yadda zai iya ci ya sha da ba za a same shi cikin wani al'umma ba kowa da sai ya samu abin da zai ci to amma nawa da suke fitar zakar yan kaɗan ne a cikin masu fitarwa nawa da suke fitarwa kamar yadda Allah ya ce yan kaɗan ne duk wanda ya tara dukiya bai fidda mata zakka ba kana da biliyan hamsin a aje ka shiga bala'i in kiyama ta tsaya wannan biliyan hamsin Allah zai ce duk abin da ita naira kwandala an san kwandala wanda naira ta mai ta karfe to biliyan hamsin ta koma kwandala ai tarin yana da yawa wallahi ko bai kai dalaba zai kai goron dutse sai Allah ce mala'iku ku rinka ɗebowa kuna narkawa kuna masalalan har sai dukiyar nan ta kare gaba ɗayanta ta manzan Allah ya ce duk sanda ta yi sanyi za a sake bai da ita mai zafi kamar sanda aka tafasa ta saboda ya ƙeba da mai ya ƙeba da masu kuɗi ku ji tsoron Allah ku fita zakka ku fita zakka ku ba talakawa ku kori talauci daga cikin wannan al'umma da zakka ta dukiya da Allah madaukin sarki ya baku ko kuma ku jira sakamakon ku na aljanna ranar tashin alkiyama masu gurbin da ke cire zakka Allah ka musu albarka Allah ka dukiyar su albarka Allah ka tsare su ka tsare dukiyar su Allah ka tsare musu iyalan su Allah kada ka bari su ga bakin ciki a cikin dukiyar su kada ka bari su ga bakin ciki a cikin iyalan su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah